بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna goma sha biyar ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da bakwai ga watan tara shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 24 a cikin karatun littafin al'aqidatu bahawiyya wallafar babban malami al'imam abu jafar ahmad ibn muhammad ibn salama abduhawi allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan masallacin da ke nan unguwar raji kwatas a nan cikin garin bauchi satin da ya wuce mun tsaya kan lamba ta a hamsin da bakwai inda malam yake cewa wala na ƙulu la ya gurru ma'al imani zambun liman amila inda malam yake faɗa mana cewa a mun tsaya kan lamba ta 56 wala nukaffiru ahadan min ahli alqiblati bi dhanbin ma lam yastahillahu malam yake cewa ba ba za mu kafulta wani daga cikin musulmai ba saboda ya aikata wani zunubi matukar ba ya halarta wannan zunubin bane idan mutum yayi zunubi to zunubin nan baya zama silin a kafulta shi sai dai in bayan ya aikata zunubin ya kuma yi jayayya da kasantuwar wannan zunubin cewa zunubi ne ma'ana ya aikata zunubin maimakon ya tsaya a zallan aikatawa sai kuma ya ƙaryata nasoshin da suka haramta wannan ya halatta kenan saboda haka sai a ce wannan kafuri ne shi ya kafurci to za mu tashi inda mala yake cewa wala na ƙulu la ya gullu ma'al imani zambun liman amilahu sannan kuma ba za mu ce in mutum ya yi imani duk zunubin da ya aikata ba zai cutar da shi ba kaga kenan idan mun hada da wancan abinda makaranta satin da ya wuce da wannan wancan malam ya faɗa mana cewa ba ma kafulta musulmi saboda ya aikata zunubi sannan kuma na biyu kuma ba ma cewa in mutum ya yi imani to ko da ya yi zunubi zunubi ba ya taɓa imaninsa wannan ba mu faɗin haka kaga kenan kana tsakiya kenan wanda ya yi zunubi zunubin nan yana rage masa imani amma kuma ba ya kafulta shi ba yi kafulta shi to a nan a malam yana raddi ne zuwa ga ɓangarori guda biyu idan mun hada su duka bangaren farko shine masu kafulta mutum idan ya aikata zunubi shine khawarijawa kenan su abinda suke cewa nukaffirul muslima bi kulli dhanbi dukkanin zunubin da musulmi ya aikata to ya zama kafiri kai za mu kafirta shi au bi kulli dhanbin kabirin ko ya aikata zunubi da yake wanda yake cikin kaba'irul dhunub babban zunubi to sai a ce wannan kafiri ne ya fita a musulunci ya fita a musulunci hakanan kuma mu'tazilawa su ma suna cewa yahbidu imanuhu yahbidu bi imanihi kullihi bil kabira fala yabqa ma'ahu shay'un min al iman hakanan mu'tazilawa su ma suna cewa dukkanin wanda ya aikata wani zunubi babban zunubi to imaninsa ya kare ya rushe gaba daya babu wani abu na imani da zai yi saura mutum yayi zina mutum yayi luwadi mutum yayi sata kaga wannan duk suna cin kaba'irul dhunub to sai su ce wannan ya fitar da shi a musulunci gaba ɗaya ya rusa mai imaninsa gaba ɗaya wannan khawarijawa da kuma a mu'tazilawa kenan to su kuma mulji'awa sai suka ce a in mutum ya aikata zunubi bayan ya yi imani to wannan zunubin baya taɓa masa imaninsa kamar yadda idan mutum ya yi kafirci ko da a ce yana da'a yana aikin biyayya aikin da'an ba zai amfane shi ba hakanan kuma wanda yake imani in yayi aikin zunubi aikin zunubin ba zai cutar da shi ba wannan yake ce fahimtar murji'awa halakaku ma'ana a wajensu idan mutum yayi imani ya ce ya yi imani da Allah ya yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi imani kenan sai su ce to la yadurru ma'al imani zambun daga ran da ya ce ya yi imani to duk zunubin da ya yi tasha ya yi a banza ba abin da zai taɓa mai imaninsa ana zuwa ran tashin alkiyama ba ruwan Allah da zunubinsa kawai za a duba imaninsa kawai a ce kama hanya tafi aljanna wannan ɓatattu ne sannan sai suke cewa kuma kama la yanfa'u ma al-kufri ta'atu kamar yadda duk yawan da'an mutum inda yana kafirci to ba zai amfani shi ba haka kuma duk yawan zunubin mutum inda yana da imani to ba zai cutar da shi ba ban sani ba kawai muna fahimta idan mutum ya yi imani to di yawan aikin zunubin da ya yi a fahimtarsu wannan aikin zunubin ba zai cutar da shi ba kamar yadda idan mutum ya zama kafiri di yawan aikin ɗa'ansa wannan aikin zai amfani shi me yasa ba zai amfani shi ba saboda kafiri ne shi bayi da imani Allah ya ce kuma matsalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد مثال waɗanda suka kafirce mu ubangijinsu idan kana so ka gane yaya ayyukansu suke Allah ya ce to kamar toka ce a samu toka ka sanya ta a inda iska ke kadawa a ranar da aka yi iska mai karfi kaga ai wannan tokar kafin ka yi kyaftu da bismillah iska ta sheke ta ko to haka Allah ya ce to kafirai ba za su mori komai cin ayyukansu ba sannan a suratun nuri yake cewa wallazi na kafaru a amaluhun kasarabin biki'atin ya sabuhun zam'anu ma'an hatta idha ja'ahu lam yajidhu shay'an wajada Allah indahu fawfahu hisaba kafirai in kana so ka gane ya misalin aikin kafiri yake Allah ya ce kasarabin biki'atin kamar kawalwalli ya ce ya sabuhun zam'anu ma'an idan rana ta bugi kwalta in ka hange ta a can gaba sai ga kaman garuwa mai jin kishin ruwa sai ya ce to gacen ruwa bari in je in sha amma hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a har zuwa lokacin da zai iso wajen sai ga oh ashe ba ruwa bane wa wajadallaha indahu fa fawu hisaba sai ya gamu da Allah ran tashin kiyama Allah sai cika masa hisabin sa kaga kenan duk aikin da kafiri zai yi in dai yana kan kafirci to aikin ba zai amfane shi ba to saboda haka sai suka ce haka nan kuma duk zunubin da musulmi ya yi inda yana nan a musulmi to musuluncinsa ba abin da ya taba shi imaninsa ba abin da ya taba shi kaga wannan su ma sun ɓace wannan su ma kafirai ne to su kuma kawarijawa da mu'tazilawa da suke kafurta musulmi da zunubi su kuma sai suka kasu kashi biyu su kawarijawa sai suka ce in mutum ya yi zunubi to ya khuruju min al-imani wa yadkhulu fil kufri yana yin zunubi automatic yayi switch daga imani zuwa kafirci daga yayi zunubi ka irin da sallah yanzu a masallaci an zauna an yi karatu da kai kana tashi kafta sai kai ƙarya to shikenan a wajen su ka danna ma kanka switch ka fita a musulunci ka shiga me kashi da kafirci wannan mutazilawa khawarij jawa kenan su kuma mutazilawa sai suka ce ya khuruju min al-imani wala yadkhulu bil kufri zai zama hazihi al-manzila bainal manzilatayn zai zama ya fita daga imani amma kuma bai shiga kafirci ba haka yana manzilatun bainal manzilatayn kana tsaka-tsaki ne kai ba musulmi ba kai ba kafiri ba muzabzabina baina zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula to kaga su ma waɗannan sun bata garin bacewa ma sai suka gamu da wahami eh wahamin da suka gamu da shi shine ai a ka'ida huwa allazi khalaqakum ne fa minkum kafirun wa minkum mu'min ko dai ka zama kafiri ne ko ka zama mu'mini ko ka yi imani ko ka kafulta amma ka ce ka fita daga musulunci to ai dole duk inda aka jefa ka kuma sunan shi kafirci hatta munafunci munafunci ai shi ma kafirci ne eh mutumin da zai bayyana imani ya boye kafirci kafiri ne shi ai kafiri ne shi ai munafunci shi ma wani bangare ne na na kafirci amma babban munafunci ba karami ba to kaga waɗannan a dukkaninsu sun bata kuma sun kauce daga kan hanya kuma sun saba ma nassoshin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to su kansu mutazilawa da suka ce idan mutum yayi kafir in mutum yayi zunubi zai fita daga imani amma bai shiga kafirci ba sai kuma suka ce kuma wai amma in an je lahira kuma zai dawo ma wuta mun gane inda rudu yake a ciki mutum yayi zunubi ya fita daga imani amma bai shiga kafirci ba amma kuma an je lahira yana wuta khalidi na fiha abada to wace ya kai kenan kaga da mai lahira yi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'il ko ko kana wuta ko kana aljanna wanda suka yi imani suka yi aiki na gari innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im wanda suka yi kafirci innal ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha abada to sai aka ce yau ga wani nan shi ba mai imani ba shi kuma ba kafiri ba to ya kamata a lahira ma a nema masa masauki ba masaukin kafirai ba ba kuma masaukin masu imani ba mun gane ku yawwa in har ka yadda ya fita daga cikin masu imani bai shiga kafirai ba to a lahira nema masa masauki aljanna dai masauki ne na masu imani wuta masauki ne na kafirai ko da mai imani ya shiga amma zai fito ya tafi ainihin masaukinsa gidan aljanna Allah ka tsare mu daga wuta to kaga wannan su ma sun bata su ma waɗancan da suka ce duk abin da mutum ya yi inda ya yi imani to ba zai cutar da shi ba batattu ne su saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa Allah ma a cikin alkur'ani ya tabbatar mana cewa imani yakan karu kuma yana raguwa innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana kaga Allah yace su mu'minai an karanta musu ayoyin Allah ayoyin sai su ƙara musu imani ashe kenan akwai lokacin da imanin yakan ragu malamai kuma suka ce shi imani yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah idan mutun yayi aikin da'a to imaninsa yana karuwa cajin imaninsa na karuwa kamar yadda in mutum ya yi aikin zunubi imaninsa yana raguwa jama'a muna fahimta ku imanin shi yana raguwa don haka a ba za mu ɗauki wancan ɓangaren na kafurta musulmi din ya aikata zunubi ba sannan kuma ba za mu ɗauki ɓangaren mulji'awa masu cewa duk abin da mutum ya aikata matuƙar yana da imani shikenan babu abin da babu abin da zai taba zai taba imaninsa ba wannan a kuskure ne Allah ya samu dace malam sai ci gaba da cewa narju lil muhsinina min al mu'minina an ya'fuwa anhum wa yudkhilahum al jannata bi rahmatihi wa la na'manu alaihim wa la nashhadu lahum bil janna wa nastaghfiru li musiihim wa nakhafu alaihim wa la nuqannidhum malam ya ce narjulil muslimina narjulil muhsinina minal mu'minin sannan kuma muna kyakkyawan zato muna sanya tsammani ga wato ainihin masu kyautatawa musinai cikin muminai an yi afuwa anhum muna sanya tsammani duk wanda ya mutu da imani to za mu sanya mishi tsammanin cewa Allah maɗaukakin sarki zai yafe masa za mu sanya mishi tsammanin cewa ubangiji subhanahu wata'ala zai gafarta masa wa yudkhiluhumul jannata bi rahmatihi sannan da mu kyautata musu zato cewa Allah zai shigar da su aljanna da rahamansa amma wala na amanu alaihim ba za mu sakankance mu ce ai garantiwa ne yana aljanna ba a'a sai dai in mutum mumini ne shi muhsini ne shi musulmi ne shi ya mutu da imani to sai mu ce insha Allahu wani muna kyautata zaton Allah zai yafe masa muna kyautata zaton Allah zai masa afuwa ko da kuwa a ce wannan musulmin mutumin banza ne to shine malam ya bambanta anan tsakanin mutumin kirki da mutumin banza shi yasa ya ce narju lil muhsinina minal mu'minin muna kyautata zato muna sa tsammani ga mutanen kirki cikin muminai an yi afuwa anhum Allah zai musu afuwa wa yudkhiluhumul jannata bi rahmatihi ya shigar da su aljanna da rahamansa amma wala na amanu alaihim ba za mu sakankance ba duk misali babban malami ya rasu mai karantarwa mai kira zuwa ga Allah mai kira zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za mu ce ai wani malam wani kan automatic guarantee muna da tabbacin dan aljanna bane a'a ba za mu faɗi haka ba domin wannan wani bangare ne na yi ma Allah shishigi ka ce ai wani kan ina da tabbacin ya sha kwana a da saura tukunna da saura sai an je can alkiyama tukunna sai dai kyautata zato kyakkyawan zato sai dai kyakkyawan zato ba mamaki wasu alamomi sun bayyana a gare shi na musamman lokacin mutuwa cewa wane ya yi kyakkyawan cikawa wane ya yi kyakkyawan ƙarshe kaga wannan sai a sanya masa zato misali ka ɗauki sheik jafar mahmud adam rahimahullah kaga allah ya bashi irin mutuwan da dukkanin musulmin kirki yake fatar irin wannan mutuwar ya mutu ranar juma'a da asuba yana karatun alkur'ani yana sallah yana sujjada sannan duk duniya ta shaida cewa ya cika da kalmar shahada amma kaga yanzu duk da waɗannan abubuwan ba za mu ce malam jafar yana aljanna ba sai dai mu ce muna kyautata zaton malam jafar yana aljanna domin in muna da yaƙinin cewa malam jafar na aljanna ba buƙatar mun zo mu ce Allah ya ji kan malam ba buƙata amma saboda rashin yaƙini illa kyakkyawan zato da muke da shi sai mu faɗi alheransa sai mu ce Allah ya karɓa masa in yana da kurakurai Allah ya yafe masa kaga wannan ai ya samu kalan mutuwan da duk mutumin kirki yana fatan ya samu irin wannan mutuwar eh kuma yana tabbatar muku da malamin bid'a ne ya samu kalan wannan mutuwar ai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh hanyar samun kuɗin wasu kenan din gini za a yi mai kyau akan kabarinsa ka dinga shigowa kana biyan kuɗi kana zuwa kana roƙon bukatu mai wannan kwarai ko shakka babu Allah ka raba mu da bid'a ka dauki Sheikh Muhammad Awwal Adam Albani Allah ka mishi rahama ya karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikin sa na karshe shine karantar da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Sahihul Bukhari da yamma ya karanta tariku salihin ila rabbil alamin ran da darasin farko da safe sannan da yamma ya karanta sahihul bukhari ayan sahihul muslim bayan sallar isha'i ya karanta sahihul bukhari daga isowa fitowa daga markazin salafiya zuwa gida shikenan kaga wannan ko baka so ko baka kaunansa ka san yayi kyakkyawan karshe ka san karshen yayi kyau amma duk da haka ba za mu buɗi baki mu ce ai albani ka dan aljanna ne a'a sai dai mu ce muna kyautata ma Allah zato ka dauki Dr. Idris Abdulaziz Allah ya mishi rahama ya rasu da ran juma'a aka mishi sallah a ranar juma'a aka binne shi a ranar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa duk wanda ya mutu daren juma'a ko wunin juma'a Allah zai amintar da shi daga azaban kabari Allah zai amintar da shi daga tambayan kabari amma duk da haka ba za mu buɗi baki mu ce ai malam Idris kankana ne dan aljanna to ka same shi ba a'a sai dai mu ce muna kyautata zato to abin da yake so mu fahimta kaga waɗannan su mutanen kirki ne duniya kuma ta shaida da nagaltansu amma malam ya ce ba za mu sakankance ba sai dai mu musu kyakkyawan zato mu yi ma Allah kyakkyawan zato mu yi musu kwaɗayin Allah ya musu rahama muna fahimta ku sannan sai ya ce wala nashhadu lahum bil janna sannan ba za mu ba da shaida akan cewa su ɗin 'yan aljanna ba ne don ba wanda ake ba da shaidan cewa shi ɗan aljanna ne sai wanda Allah a ƙwar'ani ya ce wani ɗan aljanna ne ko kuma wanda manzan Allah sallallahu alaihi ya ce shi ɗin ɗan aljanna ne wannan kama in kai musun kasantuwansa ɗan aljanna za ka fita musulunci kamar sahabbai in ka fidda ɗaya cikin sahabbai daga cikin aljanna za ka fita musulunci saboda Allah ya ba da shaida cewa dukkansu 'yan aljanna ne dukkansu والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Allah ya yi musu tabbacin cewa su ɗin ya ba su aljanna to kana cire ɗayansu daga aljanna to kai ma ka fita a musulunci gaba ɗaya saboda ka kare ta Allah ka kare ta Allah Allah ya ce su ‘yan aljanna ne ka ce kai ina sun wane ya yi kaza a cikinsu wane ya yi kaza wane ya yi kaza eh Allah ya gafarta ma ibnu hajar al-asqalani yace to ka kaddara ma cewa masu zagin sahabbai kaddara ma cewa sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza din kaza kaza kaza din nan mawa suka yi ma Allah suka yi wuta da aljanna na nawayi cito wanda suka yi ma kaza kaza din ya ce ya yafi kai kuma naka awanni kai naka awanni duk abin da za ka jero ɗin in ma zunubi ne to ma Allah suka yi to Allah da suka yi ma zunubin ya ce ya yafi ba aljanna ba ce to ya ce ya ba su to kai kuma naka wanne eh kai kuna tafiya da abokinka sai wani ya mare shi sai ya ce ya yafi sai kuma ka ce kai wallahi bata yafi ba kai naka wanne kunun kasan bokiti eh ai na bayu da ana iya sadin shi aigo amma na kasan bokiti ba ba wanda ya san da shi Allah shi kyauta sannan malam ya ce wa nastaghfiru li musiihim idan aka samu mutumin banza cikin musulmai mai munana ayyuka to sai mu roƙa masa gafaran Allah wa nakhafu alaihim za mu ji musu tsoro wala ne wala nuqannituhum amma ba za mu ɗebe musu tsammani ba misali mutum subhanallah Allah ka sauwake ya mutu yana shan giya ko ya mutu yana zina amma musulmi ne shi to malam ya ce za mu roƙa masa gafara sannan na biyu za mu ji mishi tsoron azaban da zai tarar in yaji amma wala nukanni tsohon ba za mu ɗebe mishi tsammani mu ce wani kan kaɗa'an yana wuta ba in dai ba a kan kafirci mutum ya mutu ba to ba a kan shi wuta ba a kan shi wuta amma mutum ya mutu yana aikin banza za ka ji tsoro don ka'ida ce duk wanda ya mutu akan abu akan abun za a tashe shi manzo Allah kuma ya ce innamal a'malu bil khawatim ayyukan ƙarshen ake dubawa ƙarshen to yayi mummunan ƙarshe misali ko da ma ya shahara cewa baya sallah bayi sallah kwata kwata shi a rayuwarsa ba wanda zai taba cewa ka garan da ya tuna ya ganshi a masallaci sai ya mutu ka ji mishi tsoro cewa duk wanda baya sallah fa yana cikin bala'i amma ba za ka ɗebe mishi tsammani cewa ɗan wuta bane to ina so mu fahimci bambanci su waɗancan mutanen kirki ne zaka kyautata musu zato ka yi musu fatan alheri amma ba za ka kai su aljanna ba su kuma waɗannan mutanen banza ne za ka roƙa musu gafara za ka jiye musu tsoron azabar Allah amma kuma ba za ka ɗebe musu tsammani daga rahamar Allah ba muna ganewa ku dan na'am yawa ba za ka yi suta ba eh ba za ka yi suta ba dan Allah yana cewa rahmati wasi'at kulli shay rahamata ta yalwace komai sannan Allah yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafarta ma duk wanda ya mutu yana masa shirka amma yana gafarta ma wani abu koma bayan shirka ko da mutum ya mutu bai tuba ba in dai ba shirka yake yi ba to Allah ya ga dama yana iya yafe mishi shi kuma mutumin kirki ba a sakankancewa saboda nana Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da Allah ya saukar da aya innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون Allah ya siffanta bayin Allah cewa suna aikata abin da suka aikata na ayyuka amma zukatan suna cike da tsoron komawa zuwa ga Allah Nana Aisha tace ya Rasulullah tace ya manzon Allah wannan ayan kan ana magana ne akan mazinaci da mashayi da barawo yana aiki kuma yana tsoron komawa ga Allah to me yasa ba zai bar zinan ba me yasa ba zai bar shaye-shayen ba me yasa ba zai bar satan ba manzo Allah ya ce la yabnata siddiq ya ke yar gidan siddiqu ba haka ake nufi ba a'a walakinahu ar-rajulu yasumu wa yusalli wa yatasaddaqu wa yakhafu an la yuqbala min mutun yana sallah yana azumi yana sadaka yana komai amma tsoron komawa zuwa ga Allah shine yana tsoron kar ya je gaban Allah ya samu ba a karba aikin ba don akwai waɗanda za su taɓe taɓewa mafi girma ran tashin alkiyama Allah ka tsare mu shi ne Allah ya ce kul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'malan ka tambaye su Allah Allah ya ce ka ce shin kuna so in ba ku labarin waɗanda za su fi kowa asaran ayyuka ran tashin kiyama wanda za su fi kowa taɓewa suwaye Allah ya ce allazina dalla sa'ayuhum fil hayatid dunya su ne waɗanda ƙoƙarinsu da suke yi a rayuwar duniya ya ɓace sun ɓace daga kan hanya tuntuni sun zage dantse sai aiki suke yi amma ba san aikin banza suke ba wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a sai an je lahira suna tsammani a nan duniya cewa suna kyautata aiki ne suna ɗaukan cewa aiki mai kyau suke yi sai an je lahira sai su ga aikin ya dawo haba'an mansura Allah ya ce to waɗannan sun fi kowa taɓewa Allah ka tsare mu To, abu na farko shine kai musulmi dama ana so in kana bautan Allah, to ka tsaya a tsakiyar bainul khawfi war raja. Kana tsoron azabar Allah, kana kuma fatan rahamar Allah. Shine ulaiikal ladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba. Sannan Allah yana siffanta annabawa Annabi Zakariya alaihi salatu wassalam da matansa wa zakariya idnada rabbahu rabbi la tadhalni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja sai ce innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inda mumini ya san abinda Allah ya tanadar a wuta na azaba da ba wanda zai kwaɗayin aljanna inda kuwa kafiri ya san abinda Allah ya tanadar a aljanna na rahama da shi ma ya yi tsammanin zai shiga aljanna da mumini ya san asalin narkon bala'i da azaban da Allah ya tanadi da shi ma fa ya sare cewa fa shi ma wuta zai tafi da ko kafiri ya san abinda Allah ya tanadar a gidan aljanna na ni'ima da rahama da gafara manzo Allah ya ce da shi ma yayi burin zai shiga aljanna eh annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ranar alkiyama Allah zai yafe mu mutane ya yafe mu wannan ya yafe mu wannan ya yafe mu wannan har a zo mafi kashi wajen imani kai har sai kafiri ya fara tsammanin cewa ana gamawa da masu ƙwayan zallan imani za a yi so kan kafirai amma kuma ba za a yi so kan shi ba ko saboda ya mutu da kafirci Allah ka sa mu ci gajiyar rahamarka a tsare mu daga daga azabarka saboda ka kai karka mutu kana muna namu Allah zato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir dan Abdullahi yace naji Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗin wata magana gabanin ya rasu da kwana biyar da gabanin ya rasu da kwana uku eh Jabir yace naji Annabi sallallahu alaihi wasallama gabanin ya rasu da kwana uku yana faɗin wata magana ai kaga ya rasu ranar litinin kaga litinin ka cire kwana uku zai zama ranar yaushe yawwa zai zama ranar juma'a yace to naji annabi sallallahu alaihi wasallama ranar juma'ansa ta ƙarshe a duniya yana faɗi yana cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zanna billahi azza wa jalla kada ɗayanku ya kuskure ya mutu face yana kyautata ma Allah zato ka mutu kana tunanin kai dan wuta ne shi ma kanshi wannan zunubi ne ka mutu kana tunanin kai dan wuta ne shi ma kanshi wannan zunubi ne eh ana so ka mutu lokacin da mutuwa za ta zo maka ya zamana kana da kyakkyawan zato ma ubangiji cewa kai din dan aljanna ne amma fa ka san wani abu hakan ba zai yi ba sai ka tsaye akan ayyukan alheri a nan duniya dan lokacin mutuwa in ta zo to lokacin da kanka za ka fara hararo ina za a kai ka yanayin mutuwa eh yanayin mala'ikun da za ka gani masu fararen kaya ko yanayin yadda mutum zai gansu masu bakakin kaya yanayin da za su zo maka wannan shaɓati na shaɓani ko yadda za su zo masa wannan zai ati rarka saboda ka hanyar da mutum ya ɗaukan makansa to in ka yi aikin kuma ana so a nuna maka karka sakankanci shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani a cikinku da aikinsa zai kai shi aljanna in ba ya dace da rahmar Allah ba eh lan yanjuwa ahadun minkum bi amali ba wani a cikinku wanda zai tsira saboda aikinsa a wata ruwaya yace la lan yadkhula ahadun minkumul jannata bi amalihi ba wani a cikinku da zai shiga aljanna saboda aikinsa sabai suka ce wala iyaka ya rasulullah har kai ma ya ce wala iyaya manzo Allah ya daga hannunsa inji Abu Hurairah ya ce ya nuna kansa ya ce ko ni illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadli sai in Allah ya lullube ni da rahama da falala daga wajensa to amma in ka dauki wannan hadisin zaka ga kaman yana cin karo da wasu ayoyin Qur'ani saboda a ayoyin Qur'ani akwai ayoyin da Allah ya nuna mana 'yan aljanna an ba su aljanna ne sanadiyan ayyuka wannan hadisin kuma ya ce baka samun aljanna saboda aikinka misali in ka ɗauki na ba misalin wajaje guda uku na farko a suratul a'raf wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq ونودوا أن تلكم الجنة أورثت أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون Allah ce za a kira ‘yan aljanna a ce ga aljanna can an ba ku gadonta saboda abin da kuka kasance kuna aikatawa a duniya. Ka ji dai ku? A suratun Nahal ya ce Allah dina ta tawaffa humul mala'ikatu tayyibin ya ƙulu na salamun alaikumu da hulul jannata bima kuntum ta amalu. mala'iku za su dinga ce ma 'yan aljanna ku shiga aljanna saboda ayyukanku da kuka kasance kuna aikatawa sannan a suratul haqqa da Allah ya jero bayanin da wanda ya karɓa littafinsa da hannunsa na dama zai fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zanantu anni mulakin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qudufuha daniya Allah sai ce kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya ku ci ku sha hani'an ku yi hani'an mariya saboda abinda kuka gabatar a kwanakin da suka shuɗe a duniya kaga waɗannan ayoyin da wasu ire-irensu suna nuna kamar ɗan aljanna ya samu aljanna ne saboda aikinsa hadisin manzo Allah kuma ya nuna cewa ɗan aljanna bai samu aljanna ba sai da rahamar Allah to sai malamai suka ce shi wancan hadisin da ya ce lan ya da hula ahadun minkumul jannata bi amalihi ya kawo ba'u sababiya wato bi amali sai kawo ba'un nan kuma da aka ce bi ma kuntum tamal aka shi ma wannan ba'un din malamai sai suka ce ita wancan ba'un din da kake cikin ayoyin qur'ani da aka ce bi ma kuntum tamalun kun samu aljanna ne saboda abin da kusance kuna aikatawa ba'u sababiya ce me ya jawo ku shiga aljanna ayyukanku wannan kuma da ya ce ba wanda zai shiga aljanna saboda aikinsa wannan ba'ul ɗin sai suka ce ba'ul muqabala ne ma'ana aikinku ba farashin aljanna ba ne amma dai kafin ku samu aljannan sai kun yi aiki amma aikin bai kai ya baku aljanna ba mun gane ku kafin ku samu aljanna sai kun yi aiki bayan kun yi aiki kuma ba za ku samu aljannan ba sai kun dace da rahamin Allah sai kun dace da rahama to don haka kai musulmi ana so kana aiki ne kana roƙon rahamar Allah kana kuma tsoron me azabar Allah kar ka sakankance ka ce a muka ai mun wuce kar kuma ka ɗebe tsammani daga rahamar Allah to shine malam yake cewa wal amnu wal iyasu yanqulani an millatil islam amincewa sakankancewa game da azabar Allah cewa mukan ai mun wuce da kuma ɗebe tsammani daga rahamar Allah yana kawar da mutum daga asalin hanyar musulunci ma'ana sun saba ma hanyar musulunci sun saba ma hanyar musulunci wasabilul haqqi bainahuma li ahli alqibla sannan malam yace hanya ta gaskiya a hanya ta gaskiya ga wadda ke neman alƙibla mai kyau shine tsaka-tsaki bainal khawfi wal raja bainal amni wal iyas shi bai sakankance ba shi kuma bai ɗebe tsammani ba ta haka musulmi ke rayuwa shi bai sakankance ya ce a mukan ai mumun tsallake eh bai yi haka ba domin abin da zai jawo mutum ya yi tunanin shi ya tsallake shi ne ya dinga ƙidanya ayyukansa na alheri da yi muna ganewa ku ka dinga zama kana lissafi ni ne fa nake kaza ni ne nake kaza ni ne nake kaza ni ne nake kaza to sai ka halaka abin da ake so ka lissafa me kai na rashin kyautatawa me kai mara kyau shi ake so ka lissafa amma me kai mai kyau manta da shi manta da shi iya abin da za ka dinga tunawa akan mai kai mai kyau shine roƙon Allah ya karɓa maka amma ba ka lissafa ba roƙon Allah ya karɓa maka eh din bayan kai aikin alheri kuma ba sa kankan cewa za ka yi ba a kai koyi da annabi Ibrahim da annabi Ismail suna Allah ne ce su je su gina ɗakin Ka'aba suna ginawa suna addu'a ko wa idh yarfa'u ibrahimu alqawa'ida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suna gina suna ce Allah ka taimaka ka karɓa eh saboda haka a kai karka sakankance kar kuma ka ɗebe tsammani saboda haka kana yin aikin alherin kana kuma roƙon Allah cewa Allah ya karɓa maka shine abin da ake so ka dinga lissafa a ayyukanka na alheri amma abin da ake so ka zauna ka lissafa shine ka idanya menene da menene ayyukanka na banza wanda kake yi ka gyara su eh shine malamai suka ce yana daga cikin ma'anonin ayan walatam nun tastakfir shine karka lissafa ayyukanka na alheri sai ya hana ka karawa sai hana ka kara dan ka lissafa ka ce nayi kaza nayi kaza nayi kaza nayi kaza ce to haba wannan kama zallan wannan ma yayi sai kai mu aljanna eh shi Allah in ya ga dama kana iya zuwa ka ba da sadaka na shinkafa tirela goma sai a ce a rubuta maka lada wani sai ba da shinkafa kofi daya Allah sai ce ana zuwa a ce ku kai shi aljannatu firdausi kuma la yusalu amma yaf'aluhu yusalu Allah ba a tambaye shi dan me eh ba ka ce ma Allah me yasa a ce ai in gaskiya ne abinda na bayar abinda na bayar yafi nashi yawa ni ya kamata a bani aljanna Allah ba a masa haka ba a masa haka saboda haka kana aikin so ake yi ka dinga mika kokon barinka zuwa ga wajen Allah cewa Allah ya tausaya maka ya karba maka ba wai ka sakankance ba ba wai ka ji maranka cewa ka tsallake ba a'a ka dinga mika kokon barinka ya zama tadallu'i ne kake a gaban Allah kana maraire cewa kana ce Allah ka tausaya ga aiki nayi ka tausaya ka karba dan a karba din shi ma tausayinka ne a daura ka akan aikin shi karan kanshi ni'ima ce Allah ya maka eh ni ba ce Allah ya maka din galibi za ga mutane ko aikin musulunci ne mutum sai dinga ji maransa kamar in yayi aiki ma addini sai dinga ji a ranshi kamar ya taimaki musulunci ne bayan bai san cewa ai Allah ya gaya mana addinin ma in kowa ya ce ya fasa Allah ya ce to zai kawo waɗanda za su yi ya ayyuhal ladina amanu kaga Allah bai ce ya ayyuhan nasu ba bai ce ya ayyuhal ladina aslamu ba sai ce ya ayyuhal ladina amanu kira ne zuwa ga masu imani wanda imaninsu ya kai amma Allah ya ce kar ku ga yawan imaninku kar ku ga matsayin imaninku lokacin da aka saukar da ayan nan fa da sabbai ake yi ba a karan farko Allah yana ce masabai kar ku ga imaninku ya kai ku ce za ku yi kafafa ko jin kun kai man yaltar da minkum addini duk wanda a cikin ku yace ya fasa addinin ba zai yi ba Allah ya ce ba komai yaje fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin da sannu Allah zai kawo wasu mutane da za su zo su yi addinin ga yadda siffansu take yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah yana son su su ma suna son Allah azillatin alal mu'minin suna masu kaskantar da kai da tawadu'u a gaban mu'minai a izzatin alal kafirin suna masu nuna izza da isa a gaban kafirai yujahiduna fi sabilillah za su yi jihadi don daga kalmar Allah wala ya khafu na lauma tala'in ba su shayi zargin mai zargi Allah ya ce amma ka zama cikin wanda Allah yake so kake kai yadda kake son Allah Allah yake son sa sannan kuma ya zamana kana da kankan da kai a gaban muminai da izza a gaban kafirai kana riko da addini babu zargi babu tsoron zargin mai zargi Allah ya ce wannan karka dauka wai kayi ma Allah wani abu ne kai in kayi wani zalika fadlullahi yutihi man yasha falala ce ta Allah yake ba da ita ga wanda ya ga dama wallahu wasiul alim Allah mayalwacin falala ne Allah mai ilimi ne Allah masani ne saboda haka daraja ce Allah ya taimake ka ya ɗora ka akan ayyukan addini shi yasa manzo Allah yake cewa inna Allah idza arada bi 'abdihi khairan ista'malahu idan Allah yana nufin bawansa da alheri sai ya dauke shi a matsayin lebura eh sabai suka ce kai fa yasta'milu yaya Allah zai ɗauki mutum a matsayin ma'aikaci ya Allah zai mutu ai dole ka ji ya ce na ɗauki leburori ai yana da bukata ne a wajensu to Allah kuma bai da bukata a wajen kowa manzo Allah sai ce yuwaffiquhu li amalin salihin thumma yuqbiduhu alai Allah sai ya datar da shi ya ɗaura shi akan wani aikin alheri sai kuma ya karba ransa akan wannan aikin Allah ne ya ɗauke ka a matsayin lebura amma fa'idar leburancin kanka zai dawo kanka zai dawo dan Allah dama ya faɗa hadisul qudsi ya ibadi innakum lan tablughu naf'ifatan fa'uni wa lan tablughu dhurrifatan dhurruni babu wani a cikin ku da zai kai matakin da zai iya amfani da ni balle ya amfani ni ba wani wanda zai kai matakin da zai cutar da ni balle ya cutar da ni taka duk wanda ya aikin alheri wallahi yayi ne makansa yayi ne makanshi saboda haka in kai aikin to ba kuma jafa'i zaka dinga yi ma ubangiji ba jin cewa kai kayi a'a marairai cewa ake yi a koma gaban Allah ka ce to Allah ayyukan da nayi nan ka karba mu ai amma za ga mutum musamman an shigo Ramadan yayi kokari ya raye goman karshen Ramadan ana fita a Ramadan sai ya ware akan iskancin sa wai mai dalili yace ai ya tabbatar ya dace da Lailatul Qadr ai ce ya tabbatar shi ya dace da Lailatul Qadr yana mu Allah jafa'i yana yi ma Allah jafa'i ai ballantana wanda ya fishi yi ma Allah jafa'i shine wanda zai fita cikin gari yana rali da sunan soyayyar manzo Allah amma ba zai sallah ba eh wai shi ya amisa ya sakankance cewa wai soyayyar manzo Allah za ta kai shi aljanna haka ba zai sallah ba kaga wannan karshen wanda yi ma Allah jafa'i kenan dan ita wancan lailatul qadri har sura su kutum da guda take da shi a cikin Qur'ani wannan kuma ko hadisi mai rauni bai da shi kaga wannan shine asalin wanda yi ma Allah jafa'i wato abin da ake nuna maka shine aikin da ya inganta daga Allah din ma cewa a yi to in kai karka sakankance to ballantana kuma wanda bai inganta ba kirkiran sa kai muna ganewa ko ai kawai ka fito ka ce kai kana rali kana da sunan kana kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba azhar ba al'asar ba magriba ba isha duk da sunan kaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan kai iskanci ne a wannan iskanci ne wallahi ba sallah ana kaunar manzo Allah ba sallah ne ta ina kake kauna annabi baka sallah ta ina ta ina saboda darajar sallah Allah ya turo mala'ika Jibrilu maimakon a masa a yi ma annabi wahayin sallah kamar yadda aka masa wahayin sauran ibadu Allah ya ce mala'ika Jibrilu ka je ka ɗauko annabin ku taho tare sai da ya ɗauki annabi suka tafi mala'ika Jibrilu ya kai inda yake tsayawa ya ce to matsa gaba kai an ce ka ci gaba da tafiya sannan aka baki sallan ya dawo kuma wai ka ce kana son annabi amma baka sallah ta ina ta ina kaga wannan ai tadi ne wannan ai labari ne eh waɗanda manzan Allah ya tsine musu albarka sai aka ɗebo su aka ce to ku zo ku ne masu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan matan masu masu sanya matsatsun kaya suna fitowa suna rawa manzo Allah ya ce duk inda ku gansu il anuhunna fa innahunna mal'unat ku tsine musu dan dama tsinannu ne to kin fito a tsinanniya la'ananniya kuma kin fito son manzon Allah ne kin fito a la'ananniya tsinanniya a hakan wai kin fito son manzon Allah ne ana tikar rawa ana cashewa abun ba daɗi ba a jingina wa manzo Allah wannan iskancin eh ba daɗi eh wani cewa nake yi duk wanda ya ce waɗannan matan masoya manzan Allah ne Allah ka sa ubansa ya auri ɗaya a cikinsu eh ah to masoya manzan Allah kan ba kana fatan hada zuriya da su ba to Allah ya hada ubansa aure da ɗaya a cikinsu in ya isa ya ce amin ya ce amin ya isa ba dai yiwu ba saboda dama ya san ba komai ba ne waɗannan dama in ba yin iska ba in ba yin iska ba ba wacce za ta fito gaban jama'a tana rawa tana rawa in ba wadda Allah ya jima da tsine mata albarka ba sai tsinanniya eh sai dai la'ananniya ta fito bainan nasi tana cashewa tana rawa a'a wannan ka eh shi yasa yanzu abin kamar an so a dan huta saddamu dan duk mai hankali da ya san wannan abun ba lada entertainment ne eh shi yasa su ma suka ce ko da manzon Allah ya hana dasi wannan magana sun faɗe ta eh ɗaya a cikinsu ya faɗa babban alaran ne a cikinsu kuma ba wanda ya tanka masa ya nuna kenan duka aƙidarsu ɗaya ne sai ka ce wannan ku daina wai maganan cewa wai manzo Allah ya ce kowace bid'a bata ce ko da manzo Allah ya kama sunan maulidi karara ya ce kar ku ya ce wallahi za mu yi haka ya ce subhanallah ya ce wallahi za su yi za su yi to san manzan Allah ne kuma ko da manzan Allah baya so da ai wannan ya daidai hankali abun wai san manzan Allah ne to kuma ko da manzan Allah baya so za a yi ta wace aka yi kenan an yi ba yi ba an yi ba yi ba eh ka zo ka ce babanka ina son ka ya ce to karkai ka za ka ce to wallahi baba ko baka so sai na yi wannan ai ba zai yi ba eh kuma ni abun da yake cewa shine ne kamar akwai wulakanta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ce ka ɗauka murnan haihuwansa addini ne kuma Allah ya kasa fidda aya guda ɗaya ɓololo da za ta yi bayanin yadda za a yi murnan haihuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama darajar annabi ta wuce haka inda murnan haihuwansa addini ne wallahi ta cancanci sura guda girmanta sai ya bi suratul baqara tsayin da sai ya bi suratul baqara amma kan laikin haji da yake addini ne sura su kutum da guda sunanta suratul haji Allah ya yi bayanin wasu hukunce hukunce aikin haji a cikin ta hakan lailatul qadr saboda dare ne mai daraja sai da aka ware mata sura nata amma maulidi saboda babu shi babu shi eh ba batun aya ko sura ba ka kawo hadisi dama sun saba kafa hujja da rubabbun hadisai to a cikin rubabbun hadisan rubabben hadisin ka kawo guda ɗaya da ya ambaci maulidi rubabbe guda ɗaya da ya ambaci maulidi ba hadisi ingantacce ba a zo nan ba tukunna hadisi rubabbe kirkirarre maudu'i wanda ya ambaci maulidi guda ɗaya wallahi babu shi babu Allah shi kyauta to yaushe aka fara maulidi shekara ta 500 bayan hijira to yanzu ni sai in ce to an fara maulidi shekara ta 500 bayan hijira ina waɗanda suka yi addini da yake shekara 500 zuwa sama kafin a fara maulidi sun so annabi kuma soyayyarsu ta yi amma ba su yi maulidi ba to da me suka so annabi to nasu zan riki ya yi shi in dai ka yadda su ɗin sun so annabi kuma ba su yi maulidin ba to ni ma na rike nasu na rike nasu ya wadatar da ni sai dai in kana musun cewa daga sahabbai zuwa kansu duk ba su so annabi ba ta wannan kuma sai mu nemo wani kaulasin mai zafi-zafi maje sha kusa eh mai zafi maje sha kusa ta ga dai mutum ko mahaukaci ne shi ai bai isa ce ya kama kafan farcen sahabbai wajen kaunar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko mahaukaci ne shi bai isa ba bai isa ba eh kuma ni abin da yake cewa shine shi wannan aikin kalubale ne yake jefawa ga dukkanin yan bid'a ba magana aya ko hadisi yanzu za a yi ba ka zaga duk inda aka yi maulidi da videos na maulidi da hotuna duka da aka dauka duka dauko na baka kwangila ka nemo min hoto guda daya ko bidiyo daya da dan gidan Shehu Dahiru yake ciki tawaga daya da dan ƴaƴan Shehu Dahiru ko jikokinsa suke ciki wanne ne babu ka kawo bidiyo ɗaya wanda junaidu ya shiga cikin 'yan maulidi yana gaba ana harrakawa da shi yana dukan ƙilji ka kawo bidiyo ɗaya ko hoto ɗaya na abul batai yana dukan ƙilji a filin maulidi ka kawo bidiyo ɗaya na nasir ado musa yana dukan ƙilji a wajen maulidi ina munul koza daga katsina ina su shatima almiskin suke 'yan maiduguri duka waɗannan masu wa'azi a cikinsu manyan cikinsu ina suke ina hotunansu suna dukan ƙilji babu su kenan in mutum ya dan kai babba shi ya dan fara taka matakin sama to shi an yafe mai san manzo Allah din ba sai ya fito ba muna ganewa ku shi ba sai ya fito san manzo Allah din ba saboda haka ku da kuke kananu ku da kuke yayan talakawa ku ne masu san manzo Allah amma shi babba a shi an dauke mai san manzo Allah ba sai ya fito ba eh ka kaddara shi shehi ya tsufa ba zai iya fitowa ba to ko san da yake matashi ina hotunansa ina bidiyonsa yana wajen maulidi to shi ya tsufa ba zai iya fitowa ba to ina ƴaƴansa bai da ƴaƴa matasa ne bai da jikoki matasa ne su wannan jinin shehunta ne a jikinsu saboda haka su banda su a san manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama ban san ko muna fahimta ba su masu san manzo Allah da su fita san manzo Allah su su ne ƴaƴan talakawa saboda haka su manyan suna zaune a gida sai dan can an jima yana kwanci a esinsa yana hutawa cikin matansa ko kuma talakawa ya sa ka tattaro matanka da 'ya'yanka kaf kun fita kan titi kuna dukan kirji eh shi sai can dan an jima in rana ta dan yi sanyi sai ya shigo mota sai ya zo ya zagaya ce to bari mu ga wawayen da muka kira su bari mu ga ya suke yi sai fito dan zazzagaya ce eh to jahilai sun amsa kira ya koma gida eh haka ake yi haka suke yi haka suke yi sai dai ka gan shi ya dan fito yana bidiyo ma kansa gashi a cikin mota sauran jahilan fa suna yawo akan titi to kenan ai inda gaske son manzan Allah ake yi sallallahu alaihi wasallama inda gaske maulidin nan san annabi ne idan liman ya zo masallacin nan ya ce mana maulidi san annabi ne za a fita a tawaga to ya kamata gobe da safe inda a fita maulidi kan kowa ya fito liman ya fito haka ne ko baka ba shine jagora shine a gaba sai ya shiga gaba sai mu biyo shi a baya to amma liman ya nuna mana cewa in baka fito baka san manzan Allah shi kuma ya noke a gida to shi ya aka yi ginin baya san manzan Allah ne ko an yafe mai san manzan Allah din ne shi wanne aka yi saboda haka wanda ya gaya maka falalan maulidin shi baka taba ganin shi a wajen maulidin ba kuma saboda mahaukaci ne kai ka fita saboda mahaukaci ne kai ka kama hanya ai ya kamata wanda ya gaya maka falalan maulidi to ka fara ganin sa a gaba eh yanzu idan sarki ya yi kururuwa ya yi ba da sanarwar za a yi hawan daushe zama yake a gida ba da shi yake yi ba wasu masu fita kallon hawan daushen ba sarki su yi fita kallo ba to ai ya kamata a ce shehi ma sai ya fito eh ko dan mu gan shi mu wala mu je mu gani eh shi ma ya fito amma yana zaune a gida ko kuma kawai ku yayan talato da Allah wannan me marabansa da azzaliman yan siyasan da ke tura ƴaƴansu kasashen waje su tara su a kasashen waje su ba ma 'yan talakawa adda da kayan kwaya me marabansu me marabansu din dai wannan aikin da ake na maulidi da zagayen gari da dukan kilji ana fadi ana hauka a kasan dai zallan hankali ba dai wannan aikin ba dole sai an hada da istara caji haka ne ko baka ba zallan hankali dai kasan ba zai wannan aikin ba dole sai an kara da caji eh dole sai an kara da caji sai ka kara ma kanka speed Allah kyauta eh shi yasa wai wai wani a cikin su na ji shi wai yana cewa wai wai duk wanda yi surutu wajen maulidi wai hukuncin sa hukuncin kisa eh wani muridi ne wai duk wanda yi surutu wajen maulidi hukuncin sa hukuncin kisa ce to ai in haka ne ai duk wanda ya fito wajen maulidi ai kashe shida yayi ai kashe shida yayi ka nuna mun mutum ɗaya mai hankali a cikin maulidin wanda yake da hankali ka nuna mun shi kowa a hukace zaka gan shi to ana maganan kiɗa da badujala da manya-manyan spiku ana kiɗa ana rawa kana maganar surutu kuma ana kiɗa ana rawa kuma abu mafi muni mafi muni mafi muni abinda Allah ya ta kore wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kida da waka wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu Allah ya ce ba mu koya masa waka ba kuma ma waka bata dace da shi ba bata dace da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma a zo a saka wannan kayan kada kadan kada kadan ana tashewa ana rawa dama manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yace la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif a ƙarshen duniya za a samu wasu cikin al'ummata za su halatta zina su halatta hariri su halatta kayan shaye-shaye su halatta kayan kiɗe-kiɗe kaga yanzu an iso lokaci a tun da ra'ayin so matakin da ana ganin kaɗe-kaɗen ma hanyar samun lada ne shine iya hanyar son manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama kaga wannan akwai jafa'i ma ubangiji akwai kaskantar da darajar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai wulakanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai yanzu ka an iso matakin da duk mai hankali ya san wannan abun wallahi ba addini bane duk mai hankali ko da bai da karatu ya san wannan abun wallahi ba addini bane ɗayan uku ne masu maulidi yanzu ɗayan uku ne ko dai manya wanda suka mai da abun hanyar samun kuɗi suka mai da shi enterprises suka mai da shi company limited maulid company limited hanyar samun kuɗi eh inda kaji ana ce gwamnati tana tallafa ma abin gwamnati ta ba da shinkafa buhu 600 shinkafa buhu 600 ina za a kai shi gidan shehi hanyar samun kuɗi ɗaya ko kuma samari da 'yan mata masu niyan baɗala a zukatansu su yi amfani da wannan damar wanda yanzu su ne na tsage su suka fi yawa ko kuma na uku su ne jahilai da 'yan ƙauye wanda ba san inda suka dusa ba amma duk mai ilimi wanda bayi da son zuciya wanda bayi da wani mummunan niyya a zuciyarsa ya san wannan abin sunan shi ba addini ba ba addini bane to yadda suka huta saddan mu shine sun ce ko annabi ya hana za su yi kaga yanzu an wuce maganan addini ne ko ba addini bane ba wannan ake magana ba sun gamsu sun yadda cewa abin ba addini bane to amma ko da manzo Allah ne ya ce kar ku yi to za su yi za su dama mu rigiman mu da ku shine kun jingina shi zuwa ga addini to mu ko mun san duk abinda manzo Allah ya hana ai ba addini bane to ku kun ce ko manzo Allah ya hana za ku ya nuna ba addini kuke ba kenan ya nuna ba addini bane ai Allah ka shirya mana zuriya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana bata ka ba mu ikon kauce mata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته